من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لهم لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فتابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بمقتل فيها ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومكتابه العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا اللهم صل عليه وسلم على سيدنا بحكمتك واشفع لي رحمتك فبكوني ونسيت يا سيدنا الإسلام تعلم تحييكم في كلمات هذا العظيم وتأتينا بركاتنا الزهر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين بركة رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha uku ga wasu uku a miladiya dubu biyu da ashirin da biyar insha Allah wa za mu ci gaba da tafiyar Qur'ani ashirin da biyar na miladiya na za mu ci gaba insha Allah da yin nan kafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wa qala alladhina la ya'lamuna لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تراجعت قلوبهم هل بين الآية لقوم يؤمنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله تبارك وتعالى سوى وقال الذين لا يعلمون وسبحان بقاء الإلمي wato shi ne kafaran makka mun ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam madan abbas yace wa inna la ya'lamuna ana mutum yahudawa ne tare da malam majahi ya sa ana tare ne yayin da malam kasada shi kuma ya ce a'a musulman larabawa ne to dai dukan su dai la ya'lamuna wato ba su da ilimi shi ilimi ko kana da shi idan ilimi ne wanda liman ba mai amfani ba to sunan ka ba ka da ilimi shi ilimi mai amfani shi ne ilimi yanzu yadda ka san ilimi inda ilimin bai da amfani ba zai amfani ba a duniya ba zai amfani ba a rayuwa to sunan ka ba ka ilimi to shi ne to ya ga Allah ya ce wa Allah ne na yarmuna waɗanda ba su da ilimi suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laula yukalluna lahu da dai mu samu je Allah ya mana magana mu ga Allah ya zo shi da cikin wannan da kake gani a Muhammadu Nabi ne na aiki ko ya ku imani da shi to ko ya ku da ku kuka ga auta a cikin aya ko kuma wata aya ta zo mana irin abubuwan nan da muke nema kai mana to ayi mana irin su Allah ya ce kama kala guda kamar biyu da waɗannan suka faɗa Allah ya yi kafin kafiran bayan haka suka faɗa suka dinga faɗa wa annabi Musa cewa a yin Allah a jara ka ina mana Allah ko ne ko sai mu kuma suka ce lan yu'mina laka hatta nara la ahada wallahi ba za mu yi imani da kai ba sai ka nuna mana Allah ko ne ko mu ga Allah ga shi nan shi kuma ganin Allah shi sa ma a wata aya Allah ta ba da wata aya shi cewa ba a da jin ya ramuna
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا
الذين لا يرجون لقاءنا هلولا أنزل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا طولا كبيرا يوم يقوم الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون حجرا مقدورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Qur'anin da zai layar juna lika'ana wato waɗanda ba sa burin haɗuwa da wani suka ce a nan layar juna malamai sun yi tattara biyu layar juna wasu malamai suka ce ai layar haɗuna ai ba sa tsoron gamuwa da wani a yana da kyau mutum ya zama yana jin tsoron tsayuwar sa a gaban ubangiji yana jin tsoron gamuwar sa da Allah saboda ne saboda laifukan da ya aikata. Muna na ayyukan nan ya kamata saboda sun mutum da jin tsoron tsayuwa daban Allah da mara kwata. Sannan kuma a take wasu fassara layar juna ai layar alamuna da alhamza ma'ana da layar amaluna ba sa duniya haɗuwa da wani. Kuma a nan yadda kake da burin ka yi kuɗi kake da burin ka yi gida ka yi babbar mota ka yi kaza ka yi kaza na rayuwar duniya to yana da kyau kuma da kuka kana burin ka ma da Allah. Saboda ne, saboda irin fadila na Allah da rahamarsa da gafararsa. Saboda haka sun ce kana ga shi a wancan kana jin tsoro saboda wani sukanka to a wannan kuma kana son ku gamu saboda mai saboda kaɗayin karancinsa. da lafiyarka da yawan gafararka to kada zanto mutum ya zanto cikin junan baya yin godiya idan to dukan su juna ta hada an gane to wa'annan suka ce sai ya ungul mala'ikatu ai suna ga na Allah ina ina ai da mala'iku aka hada ka da su sai ka ga mana sai kai a ka tawo da mala'iku ana tafiya ga da a nan ka ga a nan ka tana da ka ga ba ke ce da ai gaskiya ne to Allah ya Allah ya da kushi ku barka mu ga Allah ya yi kuma ko da auna ya rabba da ko mu ga Allah sai ko ne ce mana ai shi ne shi ne alƙura Allah ya ce da kadi ta ko rubiya wato wannan kun ce cikin ko abubuwa wato Allah yana ganin karkace ne su yayi ne su shara ne su su ko suna ganin kansu wasu abubuwa ne ganin Allah ganin Allah ai har da kaji ake yi wasu bayan Allah sharri cewa wai za a ba ka wani wuri ka shiga sai ka sai ka ga Allah sannan ka fito ana dubiya bayan Allah wannan ganin Allah ganin Allah abu zai yi ba ai shi Allah ya su bi da kuma abu kawai don ba wa kan Allah ba zai yi ba ba zai yi ba shi Allah ai tun da ka zama kai ne motsi ne shi ba motsi ba ba motsi shi Allah sannan kuma bayan ba motsi kuma ba a nisa kuma yake yana shi ba Allah ke na kuma babu abin da ya marga Allah babu kuma abin da ya marga Allah haka shi Allah yake Allah saboda haka ba sai zama babu kafin babu bayan Allah babu sama da sai kasa da Allah babu duk babu wannan duk abin da mun fitar mu ne muna da kasa muna da sama muna da gefe da wani shi duk babu wannan shi Allah ne Allah ne to a haka ake imani da shi shi sa na sai ya ce mu riƙe Allah wa ya ce man mu riƙe rasula fa kada fa Allah duk wanda ya zo yana annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo annabi Muhammad alaihi ka ya Allah saboda mu samu kudi to Allah ya ce sai wani akwai wanda mala'iku su duba ta karkata تجد أن أن لا يكون تكبر في أنفسه وأتوا سورا كثيرا كما يأتوا يأتوا إياك يأتوا وإيمانها في جرمان كاي وانت يأتوا إياك ألا يتيون ومن الملائكة من تناسك ملائكة لا يدخل عليهم المسلمين علامة ضعف رنجي جواهر da mutum haƙuri ba a farin ciki wanda zai ga mala'ika kafin za su ga mala'ika duk kafin kafin da mutu zai ga zai ga mala'ika amma da ganin Allah ta dama da su ba nan kan lokacin mutuwar su da al'ummar dama da an shiga wata duk da su ga Allah shi ne Allah yake cewa na gara su ga shida mumin ne Allah ya ce mutum ne da idan na jira ila da kiyama in suka ka a ranar an kiyama sun cika da mu'imirin za su da kuma ila da kiyama jira za su da Allah kuma da kuma su kuma Allah ta kalla imanin arzabi ne wani idan da mahajin zuwa za a tsare da za su da Allah maratu da Allah maratu da Allah ko Allah jira amma mu ne za su da Allah amma Allah jira saboda haka suke fitar da abubuwa Allah ya tsaye da za su ga mala'iku ranar ba su da ba su da tsayin suke suna cikin tashin hankali to su suna hijira Najeriya mala'iku za su inda su su tafi dokan rahamar Allah da zafara ta ta haramta a gare yau kan kuma farin ciki ko jin daɗi sun rabu da jihar Allah yake cewa muka rufe ayyukan da kuka aikata kuma irin ayyukan da kuke yanzu na agaji ka ji kafarai ne daga Amurka sun kawo agaji kaɗan nan ko sun kai agaji wata ƙasa duk aikin banza ne saboda ko in a karɓi aikin ka shi ne in zama kana da imani amma duk aikin da mutum ne in dai ba imani to wani aikin ba tsawa ba a ba a mutuwa ba a karɓa ba na bai kula da malamai sun ce in na za a ba shi lada saboda ya ce ka to a duniya za a ba sai a dinga ba a ba shi a duniya yadda ba zai ce na dina ya ce ya yi wani abu da shi ko ya faɗa a riga ba shi ba in ji sauka in ya ina ma an yi in amalin da za a ba a masu wannan aya kuma ana amfani da sosai wajen karo sun yi faƙadunna ila ma an yi min amalin da Allah ma ba a masu sai mutum a yanzu suke yawan kada shi idan ko yana yawan faɗuwa ko mace haka ko namiji idan aka rubuta wani aya faƙadin na ila ma amirin min amalin fi Allah wa ba'a mansura a ba ta ne uku da goma sha uku aka samu gargashi wuta guda uku aka aka sa shi ne mutum aka sha in dai ba a gani ba to jini ne shi a cikin ta gaba ɗaya sun gasa ko da kuma sun tana dawowa nan ko da suna fitar da gudu lakar da nan Allah ta yi da karkar Qur'ani shi wannan shi to da haka haka Allah ta ta ya fata ayyukan ko da haka Allah ta ta wani waje wa lautara iz ya tawaffa alladhina kafaru malaika yudribuna wujuhahum a'qaba wa dhuqu azab al-hayy Allah ya ce ya za ka ya ya turu kafirai lokacin da suke mutuwa lokacin da Allah ya kashe su ina kukan kaman su da baya ina musu lukuce ina cewa ku ɗanɗani azaba mai tsina saboda haka kafin wallahi zai da sauƙi ke in a wannan duniya in ya samu a wannan duniya to ya samu in ko bai samu ba to wallahi ba zai wuce zuwa saboda haka duk wanda ya zaɓa ku wallahi musulunta duk wanda ya ce musulunci kuma kada ya dinga ganin cewa akwai wani banya da Allah ya masa sama da wannan musulunci wallahi ba babu bayan ni imar da ijari wato a amar da kai to babu kuma bayar da aka mata kamar shirya a za ka imani da Allah kafin duk aiki in ba wannan imani ba za ka kai shi saboda haka mu gode wa Allah akan ni'imomin da ya bana sai wannan da Allah suke faɗa cewa laura da kalin Allah wa ta ci aya ko kuma wata aya ta zo mana Allah ce ka ba'alika ayatul ladina min qabli haka dai waɗanda suka zo gabanin su ma suka faɗa da kafiran al'ummatin da suka wuce su ga annabawan su misali ɗaurin irin jema zanzarin waɗanda na ta'ayyuki ma'ana a zauna a yi tunanin to me ne in an faɗa da za ka iya ba sai a faɗa ba a yanzu mutum da ordinary dan za a ban da iri na sai tuwa ya kai da Allah na biyu na biyu sai mu zuwa dama wanda Allah ya ba wa matsayin da Allah shi ne annabi Muhammad annabi da annabi Musa an ba shi damar sai magana da Allah Allah ya kira da sallama Allah Musa da kalima Allah ya yi magana da annabi Musa to bayan ya yi magana da annabi Musa annabi Musa ya ji daɗin magana Allah sosai sai ya kwaɗauki wata Allah sai ce rarrace arini an zo ilai Allah Allah Allah ka nuna mun mana inganka ni Allah ya ce masa lantar da zai ka nuna ba kaga da Allah ya ce ba a da nan ba a da nan to shi ke to sai mu ce har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah sai Allah ya lan tarani sai dai ba za ka gani ba mana ba matsayin su bane Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka mu ma kuma insha Allah wanda muka yi imani da shi kin mun je lahira za mu ga Allah malamai suka ce an shiga aljanna duk irin daɗin da yake cikin aljanna duk sati ana zuwa a je a ga Allah ta ba da kyauta to in an je ganin Allah wallahi ba zai ce kuwa na ganin Allah ne ya fi mu da aljanna da shi saboda haka akwai su hukun za su kai wa aljanna رد بعد النار يبكي أفادر على السوء ألا من سجده ألا من سجده بلاس بعد النار بلاس بعد النار يعني بكرة سنة على سابقين سنة بعد النار إذا كما ألا ألا سجده ليس فيه غازين ملاحظة كواية الله سورة الله هنا من علم سورة هنا ولا أقول يعني أبعنا Allah wato kauri ne Allah yana da karanci ma duk da inda kan gona ne zai yi mana ba ta abin da gona na ta abin da gona na yanzu da wanda da wanda da yana da damar ya yi ka awawa a yan kare ka kan adam dana da maza ta ɗan da inda ne in zai da Allah da yanzu ne an gaba a mutum ma cikin shi da ma biyu da yi kawo gawa sai ka dan adam mala dan adam din musulmi ne musulmi musulmi Allah ya yi alhamdulillah dan ka ku ne da mai ya ku kuma mu gode wa Allah mu gode wa Allah mu gode wa Allah shine Allah ya ta ta ka ba ku duka sun sun yi kama wato sun kula sun kafirci wa ina da kan gaba wannan kuma lallaci ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ka kafirai suke maka ne izini da ta'annuci ayyukan manzanni da suka zo da yayanka sun da ka suka yi haƙuri a wani shi kai ma kai haƙuri eh ana gaya masa tasbir kama ta gara kul azmi na kai haƙuri kamar yadda kul azmi na cikin manzanni suka haƙuri ba irin ne za da ba a mutu ba ba irin cutar wanda ba a mutu ba suka haƙuri ya wuce kai ma kai haƙuri da rasulallah sallallahu alaihi wasallam التي تدرس من الآيات أي من بين آيوني كم أتفوتي أي كي كم تفوتي يا رسول الله إما آية كلمة الدرعاء أتفوتي كما تدوم قرآنك شيء مثال مثال مجادرة da yake da labari a cikin kafin a duniya da kuma bayan an yi duniya da lokacin da ake cikin yanzu da kuma har bayan an yi duniya har a shiga aljanna har bayan an shiga aljanna in ban da a wannan qur'ani ba inda za ka samu wannan labari qur'ani kuma ta rana kuma qur'ani shi ne kadai littafin da yayi magana a kan tsari yayi magana kan tsuntsaye yayi magana kan masu mutane yayi magana kan aljanu yayi magana kan ruhanai sai magana kan wato Allah tabaraka wa ta'ala sai magana kan dukkan wato sama kasa ruwan sama taurari lata ba abin da Qur'ani ya yi magana a Allah Allah ya ce ma sarrafna da shari'a ne ba abin da muka rani wanda mu kai da shi na Qur'ani ba komai an kare shi saboda haka babban littafi ne ke gaban shi ne Qur'ani Qur'ani ai wato kake shi muka yi za mu kana kanta yanzu rikin lafiya a ce ya kama mutum Allah ya ce yi a samu lafiya kafa uku a kai baka a bashi ya sha to ba mu da yaƙini ne amma in da yaƙini ya fi tun maganin da za a baka auren kariya wallahi ya fi to amma abin da ya same mu shi ne rauni ne ke rauni ne ke yanzu wannan ƙur'ani ne sosai da za ka yi fita daga gidanka za ka yi tafiya a a za ka je hajji za ka je kano za ka je kaza za ka je kaza sai a samu ko iyalin da ko wani sai ya ɗaga ƙur'ani nan a daidai da shi ƙofanka sai ka yi maka zuka wuce ka cikin ƙur'ani nan albarkar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda za ka je wallahi ka ga gidan lafiya duk inda za ka je ɗanin misali yanzu a yi amurwa an da ko da alayi ana cewa mutum ne rufan da ake ai ba ta gari ba ce gaba da ba ran da za ta tare ɗakin mijin ta kwazo ku da sai aka sa ƙur'ani a sama ko wuce karkashin sa wallahi duk ce ɗanin da ke sa da ayyuka na mata duk jiya ba ce wallahi da za su wuce karkashin ƙur'ani nan ba su ji ta ɗakin ta su ci gaba da mai shi ɗan kuma za ta da mai shi ke ba mu haɗa ta ba Ƙur'ani ta an suke shi ne, sun da kowa kan da barbaru ne, shi ke nan sai muka zuba ala. Amma Ƙur'ani kullum akwai a cikin sa, ina ga mutumin da, wallahi sun mutum da da Ƙur'ani, ƙwara da taɓa sha ba a taɓa masa allura ba, ba a taɓa yara masa ruwa ba. Kullum Ƙur'ani yake rubuta da sha. Yana gaishe akan muka zama da shi ya zama da kuma ɗan girma da tarbiyya to za ka kawai imanin mutum ne wala to za ka Allah ya ƙara mana ƙarfin imani saboda sunan Allah sun na da shi to za ka Allah ya ci ƙarfin yin ayatu ne kawai ne biyu kinu hakika wani bayyana ayoyi ai ga mutane waɗanda suke da alamunan wanda suka sani anna al-ayatu cewa wannan ayoyi ne da yin da suke imani asirar ƙwari aiki neman wata aya ma'aha tare da wannan ayoyi da muka bayyana ta amincin wannan ta amince ne ke ta iyaka ne suna aka naka
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
الله تبارك وتعالى يقول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونبيا ولا تسأل عن أهل الجحيم ألا تسوى إنا للموت
لما كما الله يتابع تعلم من الله
يقول لن يموت
أرسلنا كنون أيقونا تقولون إيجا تلك مجمع كمان دا kowa da kayan halar da shahara. Ma'ana, kamar ba su na da jiri a tsakani, kuma dama wani sa'i alkohol baya da kayan shi. Saboda ba za a iya cewa suna da suna ni wa ma'awarki. Ina da wani lokaci ne da Allah. Babu wani mala'ika saboda kusatunsa a ce ya san wannan ya wuce a da Allah wannan lokacin ba.
babu wani manzo duk kusa ce ku da Allah a ce ya san abin da muke yi da Allah a wannan lokaci ba mu ne yi da Allah
saboda haka Allah ya ce inna lallahu arsalnaka mun aiko ka ba suna ce wa Allah ta wa sallam ba sai ba mu zo wani lallahu mun aiko ka basira bil haqqi mun aiko ka bil haqqi da gaskiya in an ce al haqqu qur'ani haqqu ne qur'ani gaskiya ne inna arsalnaka bil haqqi mun aiko ka da wannan qur'ani walamma ja'ahu al haqqu yayin da haƙo ne mutu ƙura'ani haƙo mutunci shi na haƙo mutunci shi na haƙo to haka wato shi na wanda Allah ta lalata kula haƙo shi na Allah ta lalata ta ala shi na haƙo ne duka gaskiya ne saboda haka kai ma idan ka tashi ta bi hanyar Allah ta lalata ta ala sai ka samu wato Allah ta wata ya ba shi suna da cikin masu gaskiya kinda in ka tura annabawa sai suna da cikin dine ne na duniya da cikin dine ko so shi da sai da annabawa da cikin dine saboda Allah suna ma cikin cikin dine inna Allah ya zanna arsalnaka ya Muhammad bil haqq mun ka aiko ka ya rasulullah da wannan gaskiya in muka aiko ka ta gaskiya jirgiya da shirya ma'ana da kiran kana mai alfikar da kuma mutumin da ya amsa wannan kiran naka cewa lokaci aljanna ne direct aljanna ne eh wa nabiya kana kuma mai karkade duk wanda bai amsa ba ina yau da jin wuta wuta Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya ce wa la tas'al an ashabil jahim wato kada ka tambayi wato in musa ya yanayin da kuke ciki ma'ana kafirai abin da ya ce kanka ya rasu na shi ne ka isar musu da sabo ka ce kun imani ka ce kun musulunta ka ce kun ji tsoron Allah ka ce kun sallah wannan shi ne abin da aka ɗaura maka inna ma alaikal salat wa alaikal hisa sai abin da yake kanka isarwa ne lafta alaikal hisa sai da lafiyar kowa dole ba illa mun kuma da kafa shin da ya ba da bayan kafirce shi ke na Allah sai ta shi azaba kawai ka isar ka ce musu ya tuka tuka amma idan ko kowa mutum ya auna ba a yara masa wannan saboda haka wa'innan da kuke gani kafirai ɗan wutar da mutu da murin ta ɗan wutar to da ka da kar da san bai sa bi imani ba dama ba ba bi imani to kun ga ya imani wutan da aka hura zuwa za a saka a ciki to to da ka dole a samu wanda ba su imani ba sai a cika wutar da su ne kuma da muka yi imani albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a sunna mu a cikin فأنا أثبتت أن الإيمان يكتب الإيمان على مثل على الله نعم
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير
الله تبارك وتعالى يذكر ولن ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله يذكر ولن ترد عنك اليهود ولا النصارى هل ابدا هل ابدا ان دي يهودي ko na tsara ne ba za su taɓa yadda da kai ba ba za su taɓa yadda da kai ba a ta taɓa da annabata ba har sai in ka bi addini saboda haka ko da ka ga suna cinye mana dukkan bala'i an ga mu ba Allah ba la da mu Allah ne da cikin ba ne ba to amma kasancewar mu musulmai to shi za duk bala'i ya sun cinye mana shi su ne ya boko haramu su suke cinye komai su suke cinye komai har duk a cikin ne su ne komai ruwan da ta sani ya sani su ne suke komai da har shugaban namun da kaza sun gagara haifar da ƙasar nan ɗaya da ido duk mu da muna da kamar waɗannan su suke juya mu kuma ana juya da su kun lura duk shi da wani kasan da yake ba za a biya shi ba wallahi an kashe kuma sai an kashe ina da zarafi an gama da shi ina shi da mutum an gama da shi duk wanda ya ce ba zai yi da su ba ba zai bi su ba sai sun gama da shi ina muhammad na na wannan na na nisa sun gama da shi in dai kace suka ce ga tsari kace ba za ka ji ba to da lafi an gama da ina wannan albashir na tunda sun gama da to haka kuke in ji an mulkin nan kake so ka hau kai to za ka bi ra'ayi su to za ka zama kan wani za ka bi hanyar su to za ka zama kan wani ta zama da kai lafiya kullum dalan ka ita ce a sama yadda ka ita ce a ƙasa kan gaba kullum a wulaƙance to shi ke nan to shi ke nan to kai ne za a tafi da shi ta kaga ba wani amma ba ka ba mulkin ya ji karfin ka wani saboda haka haka suke Allah ya kuma har abada ba za su yi da kai ba in dai ya rubu ne da tsara har sai ka yi mullaka shi sa malaman tafsiri suka ce mullakan an tsaro da sai ka ji hanyar a zai za a san hanyar su muke yi معاشر الناس إن كان شيء من أجل كتاب الله هو ما جرى أجل أما جاء بكما قال الله إلى الله أما جاء من جاء من من الله تتك الله لما يعيش الله لما يجيب لما كان من أميان الجمال من جاء من هنا أجل كل أمر أصفرين a yanzu a yi kuskure ba shi da ga abin da ba sai an yi kuskure ba ba Qur'ani a bi shi kai shi shi ne wanda ko ya fara shi ba to ba ra'ayi ba shi sa ran da ya karbi kasan nan sai da aka ɗauko tuta fara wacce sai kuma ta koyi wata tsaka da ita ta la ilaha illallah tuta fara tana dauke da la'ila a inda la muhammadu rasulullah aka dauke ta aka dauke qur'ani ne cikin baturan da ya karbi mulki yake za wannan ita ce tutar kasar ta haka ne ko ba haka ba aka ce haka ne za a wannan littafin da shi kuke aiki aka ne ko ba haka ba aka ce haka ne ita ce ku duba yadda za mu yi wallahi aka cinna wa ba'an wuta aka shima wa cutar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wuta suka cinye a lokacin aka ɗaga constitution da wannan bidiyoyi na aka ɗaga aka cikin da wannan za a yi aiki yanzu da kuma daga wani cikin muka daga na aka rika wa kuma وكافر الله في على درجة عند الخطوبية haka suka mai da to daga nan almajiran ke ci gaba da shugaban da ta haifar masa iya shi da ya kamata ya yi kuma shiga kabari ya rubuta da ayin da sharbin da ya fi ya bada kan gudunan da aikata shi ne kuma zai nemi mulki tsoron za a kaje a sami mulki ta amurka wannan zai almajirin wanda ala zai wannan bayan zai wannan ba kana tabbata kabari burin ka ya kuma kama na kabari wani an kame to ga kuma ko ga kuma haka muke zama da su na to shi ne saurata Allah ya ce cewa ba za da yake su da mu ba har sai in mun bi hanyar su sai Allah ya ce cewa kuli inna hudan la yuhul huda wato wannan wannan magana فإذا قال أنت ولم ترجع أنت اليهودي فلما ترى يأتي اليهود على المكافرات ويبتدأ كيدا فجعل يدي كيدا رسول الله جكيت يمين براسي ذلك حتى كابرين لا تقارن بيت الوصول من قارن قارن كابرات العلم هذا كل من قارن بيت كيدا إذا وعلى أحمد يوم تدرون يوم تدرون كل ما تقول أمان قل إن هدى الله تعرف يا كثير إن هدى الله للي إسلام مسلم سنة هي الهدى شيء كبيرة أبيت المسلم عندنا لا شيء وما هو أدام دلالي جو أبن دبا مسلم شيء أتاني أتاني إن كنت كما ربما تتوى كذا سبراتا دولي مرمي أدين مرمي Qur'an ya kuka wani in ta ba ta ahwa inda za ka bi so ya soyon zuciya su dama a kan son zuciya su ke tafiya kan son zuciya shi sa ko a zama sun wannan duk wani da ya kuka yake ya tafiya ne sun so da ya shafi ne a shafi ne in ɗan siyasa ne sai an man nazari sai an man nazari daga in za ka kun kawo mun da yan siyasa wajen da suke Qur'ani amma dole in dai kake za ka saba za ka yi gaskiya da an yawa da ranka dole ne zai ka bi wannan jama'a dan ma in san tsarin shi kike kuma wallahi duk mutumin da ya ya kake wannan Allah Allah ya tsara sai ka ga ya zama karamin wasi yanzu misali in dai mutum ba ma ya bashi ne hakikar ina za ka je da kuɗi ina za ka je da kuɗi iya a duniya ne ba amma tara ta kuke ta yi tara ta kuke ta yi har bankunan ƙasar nan kuma a karata a jiyu ba a tafi can waje a je a ta gina abubuwa a ta a ta ajiyawa a bankin ƙasashen waje ni za ka yi ni za ka yi ta kudin da ake so ka karike ba shi ne na abin da za ka ci ka sai da iyalan ka kai ba ki kai da iyalan ka kula da lafiya ka samu horo ka wuce lafiya lafiya shi ke nan duk abin da ya wuce yana wahala ce kawai aka haka ta ita na samu dace na samu dace na to Allah ya cewa da za ka bi tsoron zuka ta wanda suke kiran ka zuwa ga wuce kar da buka ɗan ba bisa kaddarawa a cikin mutum ya yi to ya zo zuka ta ba a dinga bin ja a kan ya ilimi bayan abun da ya zo maka na ilimi wahayi daga Allah to ma la kana lillahi wali wala nasir ba ka da ba ka da wani majibancin lamari wanda zai hana maka azabin Allah ba ka da wani majibancin lamari wanda zai kiyaye ka wala nasir ba ka da kuma mai taimakonka wala ka wajahi zanto ba mu yi soye-soyen bukatarsu ba mu dawo da su wannan littafin da ke gaban mu shi ke kokarin ɗabbaka aiki da shi saboda tsira a duniyar mu da lafiyar mu.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حتى تلاوته أولئك ذلك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الله تبارك وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب وعند مقدعة للكتاب أتولهم معلمة ما أتولهم آية تقول جوان ko suka ce a kuna mun hidaya ana nufin wato yahudawa da nasara wanda aka ba su injila da taura a wasu malamai sun suka ana nufin mu'minai sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kalli wa aka tilawati suna karanta shi matukar karanta shi to nan ma haƙƙa tuƙati malamai sun yi fakara da wanda ba suka ce haƙƙa tuƙati idan Yahudawa ne da Nasara, to ana nufin mummune a cikinsu wanda ya kuma nuna haka su ƙashi, wato ya nuna haka su lalata wato sukan sukan da manzan Allah su lalata idan an tambaye su hakikan sukan ta. Tare a tambaye su, shin akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kika sa a cikin asarwa za su ce wallahi akwai muku gani gashi gashi gashi gashi gashi haka na in an tambaye ku shin a cikin injila akwai labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fitofinsa akwai maganganun da aka yi aka faɗa a kansa za su ce gashi gashi gashi har nuna da tabbata ma aka tilawati idan kuma an ga mu'minai ne sahabban annabi Muhammad kuma da kuma haka tilawati da kuma kuma karanta Qur'ani yadda Allah ya saukar da shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ba sa ƙarawa ba sa kuma rage shi ne kuma haka tilawati ina karanta shi wato matuƙar karanta ina karanta shi kuma yadda Allah ya saukar da shi Allah ya ce ulai ka yu'minu da shi wa'annan su ne waɗanda suka imani da wannan littafi a aka ba ka littafi ka karanta shi yadda aka saukar da shi ba ka rage ba ba ka ƙara ba saboda kan zuciyarka to wannan shi ne kan imani da littafi yanzu a tsalla ayan ba ta da sai da sun shiga da gwaiwayin zukatan su in ji na an ɓata ta duk kiristoci sun shiga da gwaiwayin zukatan su duk an ba da littafin da saboda haka masu kan da ƙur'ani su ne suke da ƙur'ani wanda ba abin da aka ɓata shi yana nan kamar da aka kula da shi to wannan sun yi wanda suka imani da wannan littafi Allah ya ce wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce wa wannan littafi wanda aka ba shi wato ya tattanta abubuwa yadda ya ke so fa ulai ka hum al-khasirun fa innahum kunu waɗanda suka yi hasara me yasa saboda tafiyar su zuwa wuta wanda kuma za su dawwama a cikin wannan wuta لكن
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
لا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ألا يتأكدني يأكدني قلائلا فكنا نعمة وجهني ألا ليس بريكم kuma na tututa su a kan dukkan taliban zamani mai isra'ila allah ya musu ni'imomi da yawa ba in nima da gaba ba ya ishe ka ne kusan mafi yawan annabawa duk a cikin su aka kaɗan ya fi annabawan da ba su ciwo amma dukkan daga annabi ibrahim dan da ishaqa zuwa yaqub to da kenan dukkan sauran annabi musa annabi isa annabi dawud annabi sulaiman annabi ayyuba duk da wannan da aka annabi Suleiman duka duk awanni su a duka bayan su ma shi sa da Allah ta zara ta ala cikin ikonsa ya hujja annabi Muhammad a cikin larabawa ɓangaren tsira ce dama annabi Ibrahim shi ne baba to baba ne da annabi Ishaq sannan baba ne da annabi Isma'il to ɓangaren annabi Ismail dukkan waliyai ne amma annabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ke fito a wannan ɓangaren amma ɓangaren annabi ha duk sauran annabawa nan su to haka Allah ya raba abin to da aka ce an aiko mun da Allah da larabi suka ce a haba dama annaba a cikin mutum ne sai Allah ya ta a wanda ya cikin rahmatullahi da suke raba alhamar Allah ne da zai ce ga wanda za a ba da wanda za a ba. Allah ce ke raba kuma ya ba da annabi ya ya fi shi da dukan dukan halitta ba abin da yake a jikin ke su su da su ba su ba ai annabi ka ido da kai ba a cikin su to Allah ya fi da su akan kai na zamanin a yake da haka Allah ya ta'ala ya kira bani Isra'il kuma ya tuna musu ni'imomi yan jero wato ni'imomin jero iyayensu ya tuna musu fatilawan jero abubuwan da ya ba iyayensu ya tuna musu wannan su su gode wa wannan ni'imomi da aka yi har su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su jere ta cikin addini sai ku ta bambancin mu bambancin mu mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi zuciyar al'umma bambancin mu da bani Isra'ila shine su bani Isra'ila Allah ya tuna musu fadila da ya musu da ni'imomin da ya musu da suka ji kune lafiya a kan mutu wannan sai suka fi kama isa su su ka a kai sai suka yi girman kai sai suka yi girman kai to da suka yi girman kai sai suka halaka sai suka yi halaka saboda mai saboda sun ga kansu sun ga cewa ai an ai an musu abu ne saboda cancantar su saboda isan su amma amma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara kul bi fadlillah wa bi rahmatihi billahi wa tajabbara ka ce musu da fadlan Allah da rahmar Allah da wannan tsarki farin ciki mu kuma idan Allah ya tuna mana fadlar da ya mana da ni'imomin da ya mana to sai tsammanin ma cikin Allah ya yi ƙarfi to su kuma an tuna musu fadilan da aka mutu su girman kai sai a gundura a kuka iblis ya a kuka shi to mu kuma sai mu ɗan da kai mu ƙara tsammani a wajen Allah cewa insha Allah za mu hayyacin da Allah ya bamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce cewa wattaqu yawman turja'una yawma la tanjina
واتقوا يوما لا تجزي عن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
الله تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون ألا يشاكدئ ولي لا تجزي نفس عن نفس شيئا وإذا وتريت بات أنفانت وتريت هنا وتريت بات وجاكت وتريت هنا وترى الضعف يكتب وهم يترجعون kaga yanzu idan kuka sa za su afka wa ƙasa za su ga afganistan ko za su shiga iraki to wanda su yanzu kira ƙawayen amurka ke sai su kira ƙawayen to za mu kawo gudunmawa ku a kawo tutuci a kawo kayan yaki sai ku haɗa kayan su sai ku tsantsa ma ƙasa ɗaya su yi kacce kacce da ita su kasashen musulmai ya da ido yana saboda ba a nesa ne kaɗai ta kawo ba zan kuma hari ba balle ba su kare ta sai ta zo da dukkan ƙarayenta to Allah ya ce su ji tsoron rana Allah ya ce su ji tsoron ranar da la ta dubi nafsun Allah fi shi'a rai wata rai ba za ta iya gabatar da wata rai ba za ta iya amfana da wata rai da wani abu ba duk wanda kake ji da shi mai gidan ka ne ko waye ba abin da zai yi maka a wannan yi to sai ce wala kan ta ba ta faɗi wala ya gudu na abin sannan ba ta kan fanta ba fanta a ji a fanta ji ku ba da nan fanta a rana wala kan ta ba ta faɗi sannan kuma ce kai da zai amfani wannan rauga wala mu yi tsaro sannan ba za su samu wato masu taimakon ba shi ne ran alkiyama Allah ce ku ji tsoron ranar alkiyama domin mutum a wannan duniya idan bala'i ya abu gare shi to shi kenan ya kuma insanu bijayi sai mutum ya tashi da alfarmarsa alfarmarsa ya isu duka a cikin wannan bala'i sai da yawa a shi a kama su sun yi cin hanci da rashawa amma cikin sai da shi dan wani ne cikin an take shi an take shi wani an kama shi yana ka daloli a jiwonsa ta an yana so ko ya tafi amma ya ta magana a duniya yanzu a masu kuwa eh kuma ji lafiya amma dai a duniya ko ta haramta ba a kai ka da wannan magana ya ci banza ya ci zuwa ko na ko to a ranar alkiyama wannan ba zai faru ba ba zai faru ba ba ka da wata alfarmar da za a dube ka a ce ku zai ta an ka a asirin ba ba ba to wannan ke da kuma idan mutum ya wuce ba shi da alfarmar da zai zanto saboda ita an take shi to da yawa zai ɗauko dukiyarsa sai ya amfani da ita sai ga cewa ya fice kanka a cikin wannan bala'i to lahira ba a zuciya da ba ta rasu dama tsirara ta zo wannan duniya kuma tsirara ta koma to da ka ba zuciyar ta ta ta ɗauko ta ka ba da ita a lahira amma a duniya kuɗinka zai sa ka wulaƙanta wanda kake so ka je a kulle wanda ba ka yi zai yi ba saboda tana da kuɗi ka ba ta kuɗi kuma za a yi ka yi laifin sai a ce ba kai laifi ba saboda ba saboda kana da kuɗi kaga ana jin ka kayan laifi kayan laifi ba ka da kuɗi ne ne ina mun je wani bawa Allah ya ayyana da ba daidai ba baban shi sai ce mai shi yana jin tsoron yan sanda kuma ga abin da ɗan shi ya yi saboda yana jin tsoro da ya gabata shi sai nake mu je mu ya ba a karatu ba a muka sai ya muka ga muku da tito ba da shi ke ɗaukan kara da wani sai shi ya kai wani wani kare kuka same shi sai ku la ba ku nuna yin ba a yanzu na aka shige ku daga sai a kai ku prison amma yanzu me yake ne sai ce wallahi na zo da yi ne da ke gani ya ce kaga kan na kan nan tara yi yanzu kana nufin abubuwan ku ɗaya ne yanzu wacce yana tare da ciwon a hannunsa ko a jikinsa yanzu kana da kan yin rubu ka ɗauki kuɗi a hannunka mu kake ɗan kai ci gaba da yawo bayan zuwa kawo suka ɗan kashi ba zai yi ba amma da an ku daban-daban shi kenan za mu ce a ba mu kuɗi ko da ake ci gaba da kuɗi duniya ce duniya ce ko da ga ci gaba da kuɗi sai da karin biya za a yi to kuma in ba ka so zama a cikin je yanzu ka kawo kuɗi mu je mu dawo alƙali ya sa hannu sai a je a turo shi a baka shi amma da zai in sai dai ya tafi tsoron su ko da kuma ne ko kuma zauna a gida kane saboda ba ma zuwa sake dawowa su ce mana ai sun zo kuma yana yawa akwai gaskiya nan akwai gaskiya to kasar mu ke ne kasar mu ke saboda haka to sai zuciya sai ya aiki to idan mutum kuma bai samu alfarmarsa da bai aiki ba tana zuciyarsa bai aiki ba to sai ka ji sai ka ji wato wajen manya je wajen manya da Allah a yi a yi kokari a sa mana hannu a ka na wani ya kama to da ka yi iya kokari da Allah a sa mana hannu a taimaka mu samu a yadda shi shi nan sai zama in alƙali ne za a je wajen mutum a samu wani alƙalin da yake sama da shi sai mu sai kayi cika cika kuma yana zuwa kan kirkin wannan da ya cika da ta ne da fara a ya ne ta an da shi kaga yayi amfani da wani power an kawo wannan abu to alani da su babu wannan ba wani ne kawa wanda zai a wani idan mutum da zai samu wannan buduka to sai da wani wato abin da zai kuma shi sai dai ya yi yaki ya tsaya shi ya dangi sa shi ya tsaya na abin da ya yi wato taimako su da to ana yi wa ba wani ɗanka ko wani dangin ka wanda zai taimake ka Allah tun wannan fita ka biya ko ranar alkiyama ba ya rai ta za ta amfani wata rai ta wani abu ba za a karɓi kinta ba babu wani ya ceton ka ba wani ya ce ma'ona saboda haka mutum ya yi kokari ya yi aiki na gari wanda zai kuce shi a ranar Allah ya kira ya kuma nuna mana komai da za mu gudu jiya Allah ka mu jaji mu gudu jira Allah ya taimake mu barka ma ga Allah Allah ya tsina za mu bi a insha Allah Na shi wa
Assalamu kamar da aka saba a kamar da shekarun kan da gabata da yi a zuwa da aka nemi taimako wanda kuma a cikin da aka samu abin da ake ba Allah ya mana wasu biyan da da kowa ana neman taimako da yanzu ma a lafiya ce. Thank you.